إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله فإن من محاسن الأخلاق المسلم التي يتحلى بها الصبر واهتمال الأذى في ذات الله سبحانه وتعالى فهو حبس النفس على ما تكره أو اهتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم فالمسلم عباد الله يحبس نفسه على ما تكره من عبادة الله وطاعته ويلزمها بذلك إلزاما ويحبسها على البلاء إذا نزل بها فلا يتركها تجزع ويتذكر أن أقدار الله جاربة وأن قضاء الله تعالى عدل وأن حكمه نافذ صبر العبد أم جزع غير أنه مع الصبر على أجر ومع الجزع الوذر وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله من يرد الله به خيرا يصيب منه وقوله عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سكت فله السقط وقوله عليه الصلاة والسلام وما زال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة عباد الله وأما اهتمال الأذى فهو الصبر ولكنه أشك وهو بذاءة الصديقين وشعاع وشعار الصالحين وشعار وشعار الصالحين وحقيقة أن يؤذي المسلم في ذات الله تعالى فيصبر ويتحمل فلا يرد السيئة بالسيئة ولا ينتكم لذاته ولا يتعثر ولا يتعثر بذاته وشخصيته ما دام ذلك في سبيل الله وهو مؤديا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإسوته في ذلك الرسول الأمين السراج المنير الهادي إلى سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يؤذى فإنه صلى الله عليه وسلم يؤذى في ذات الله سبحانه وتعالى ولكنه يصبر ويتحمل وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اللهم غفر لقومي فإنهم لا يعلمون وصورة أخرى عباد الله له عليه الصلاة والسلام قسم يوما مالا وقال أحد الأعراب اسمة ما أريد بها ما أريد بها وجه الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمرت وجتناه ثم قال يرحم أكي موسى لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند وكان عند الله وجيها عباد الله لقد قص الله لنا عن المرسلين لقد قص الله لنا عن المرسلين وحكى عنهم قولهم وهو يحتملون العذاب فقال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أضيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وكان عيسى بن مريم عليه السلام يقول لبني إسرائيل لقد لقد كيل لكم من قبل إن السن بالسن والعنف بالعنف وأنا أقول لكم تقاموا و... و... وأنا أقول لكم لا تقاموا الشر بالشر بل من ضرب من ضرب من ضرب قدك الأيمن فحول إليه قدك الأيسر ومن أخذ منك رداءك فأعطيه إزارك وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الأذى عباد الله على ضوء هذا الصورة النافذة الناطقة وأمثلة, وأمثلة الحية من الصبر والتحمل يعيش المسلم صابرا مهتسبا مهتملا لا يشكو ولا يدفع المكروه بالمكروه ولكن يدفع السيئة بالحسنة ويعفو ويصبر ويغفر ولمن صبر وغفر إن ذلك إن ذلك من أدب الأمور انظر عباد الله ماذا قال إكوة يوسف عليه السلام ليوسف عليه السلام بعد الصبر والتحمل العزى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم Alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna yaba masa muna neman taimakonsa da tanyonsa da agajinsa hakika duk wanda Allah ya shirya shine shirye ya Allah ka samu cikin shiryun bayinka hakanan wanda ya bata ba za a samu wanda zai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya muna shaidawa da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne jakadansa ne wanda ya zo wa duniya da alkhairin da babu kamansa ya zo da musulunci da alkur'ani a haɗe wanda ya bishi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayanan ya'yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wannan wasici Allah ne ya fara da kansa cikin alkur'ani mai girma da yake cewa walaqad wasaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haqiqa nayi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya bayan nan ya'yan uwa yau muna 26 ne ga watan uku musulunci wata rabinil awwal hijira yau na da shekara 1447 sha tara ga watan tarin miladiya 2025 kutubar mu a yau a wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjid ummina hawa da ke wannan unguwa ta bago a bayan makarantar yan mata da ta doma a nan fadar jiha ta gombe za ta yi magana ne kan juriya da fuskantar ƙalubale na rayuwa juriya da rashin raki da karɓar dukkan wani ƙalubale da ya cin maka a wannan rayuwa domin yin hakan shine zai sa ka zama jarumi ka zama mutumin kirki ka fada cikin layin mutanen da suka samu nasara a duniya da lahira bayan nan yayin uwa mu sani cewa iya daga cikin ɗabi'u mafiya kyau a gidan musulunci wanda ya kamata kowane musulmi ya yi ado da su daga cikin wannan ɗabi'u manya-manya shine akwai juriya da kuma fuskantar kalubale na rayuwa ta kowace irin fiska matukar cikin abin akwai neman yardar Allah akwai yiwa addinin Allah hidima da aiki akwai kare mutunci ciki ita juriya shine kange rai da hana ta kan abin da take bukata ko kuma daure rai da haƙurƙurtar da ita akan dukkan wani abu da ya zo mata na kyama matukar wannan abin iyakan daidai iya cikin layin abin da Allah ta'ala ya yarda da su sannan kuma da ƙoƙarin ɗaukan ƙalubale na rayuwa na fuskantar abubuwa marasa kyau marasa daɗi a cikin rai da zuciya ka karɓe shi ka yi mara balale da shi da wani nau'i na yarda da sallamawa musulmi ya bayin Allah ya yi ƙoƙarin tare ransa da kange ransa da mata ainihin linzami da dabaibayi da tabbatar da ita akan abin da yake shine daidai ya yi ƙoƙarin ɗauke ta daga dukkan abin da ba daidai ba ne ya haƙura da dukkan wani ɓacin rai da ƙalubale na rayuwa matuƙar hakan akwai yardar Allah a cikinsa bayan Allah masu albarka mu tsare ranmu wajen yi wa Allah ɗa'a da bauta masa da haƙura da ƙalubale da jarrabawa na rayuwa mu lazamtarwa ranmu irin wannan aiki lazamtarwa mu tare ranmu kange ta mu haƙurƙurtar da ita daga dukkan wani ƙalubale da jarrabawa iza nazala biha har idan wannan jarrabawa ta sauka gare ta fala yatrukuha tajza kada mu dinga barin ran kada mu batta ainihin tana raki tana koyalo yalo a cikin abin da bai kai ya kawo ba mu dinga tuna magabata na kwarai irin waɗannan abubuwa sun same su kuma sun yi haƙuri kuma sun ci nasara mu dinga tunawa cewa ƙaddaran Allah ko abubuwan da Allah ta'ala ya tsara za su same ni za su same ka to ba wanda ya sai kange su ya hana su zuwa mu sani hukuncin Allah akan kowane bawa daga cikin bayi adalci ne duk abin da Allah ya yanke akan ka ya tabbata to ubangiji ya ma adalci sannan kuma dukkan wani hukunci nasa nafiz ne zartacce ne ba wanda ya isa ya kange hukuncin Allah akan bayinsa in Allah ya tsara abu ya hukunta to sai dai karɓarsa da sallamawa da miƙa wuya mu dinga ƙoƙarin haƙurƙurtar da junan miya ‘yan uwa hukuncin Allah zartacce ne bawa ya yi haƙuri ko ya ƙi haƙuri a'a idan ya yi haƙuri akwai lada cikinsa amma idan ya yi raki ya yi kwayyalo yalo abin zai yiwu ba mai hana shi sannan kuma akwai laifi domin ya yi wa Allah rashin ɗa'a mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda Allah ta'ala ya nufata da alkhairi sai ya jarrabe shi a rayuwarsa dukkan wanda Allah ta'ala ya nufe shi da alkhairi sai ya jarrabe shi a rayuwarsa sai ya jeho masa kalubale sai ya jeho masa jarrabawa sai ya hana shi zaman lafiya a gidansa ko iyalinsa ko wajen aikinsa ko kasuwarsa ko matarsa ko makotansa ko rayuwarsa gaba daya duk wanda yake samun kalubale can da can da can a rayuwarsa ta addini cikin abin da yake daidai ne Allah yana so manzon Allah iya so to Allah ta'ala ya so shi da alkhairi har sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yiwa wanda bai samun kansa cikin jarrabawa jaje a cikin rayuwa suna jajanta masa domin akwai yiwuwar ubangiji ya yi fishi da shi domin alkhairi shine ka dinga samun kalubalen rayuwa ta hanyar Allah ta hanyar addinin musulunci annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake cewa iya daga cikin girman sakamako agun Allah amma iya ƙarƙashin girman jarrabawa duk wanda jarrabawarsa daga Allah tafi girma to ladansa ya fi girma agun Allah Allah ta'ala idan iya son mutane sai jarrabe su wanda ya deme ƙauya zai samu yardar Allah wanda ya fi shi ya yi raki zai haɗu da fishin Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake cewa bawa ko kuma bala'i ba zai gushe ba ga bawa mai imani a rayuwarsa da ‘ya'yansa da dukiyarsa har sai ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wani laifi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. A ce, in mun kula da wannan hadisi cewa jarrabawa da ƙalubale na rayuwa a ce abubuwa ne da suke cinye zunubai, suke shafe zunubai, suke ƙara ma matsayi a gun Allah. Ko mu sani, mu ƙara sani, ba wani abu da yake zama ma kalubale na bala'i da musifa a duniya da lahira face zunubi zunubi ita ce abin da ya kamata ka ɗau matakin yaƙi da shi ba dare ba rana don domin shi zunubi iya hana ɗan adam haɗuwa da ni'imar Allah tun a duniya ballanta na aje lahira zunubi bayan kai da ka jawo shi za ka iya sabbabawa wani wanda bai ji ya gani ba dalilin ka ya samu kansa cikin bala'i Allah ta'ala yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku tsoraci fitina ku tsoraci sabawa Allah ku tsoraci fusata Allah wanda in Allah ya juyo da kamunsa dalilin wannan saba masan ko keta shari'arsa da aka yi ba masu laifin kadai ba za ta samu ba har wanda ba su yi ba idan ka jangolo wani bala'in bayan kai sai ya shafi ɗaruruwan al'umma tun a duniya kai kuma babu abin da zai kange ma rahamar Allah da aljanna da jin kai da rakiyar mala'iku da addu'ar mala'iku a lahira ba abin da zai kange ma wannan illar zunubi duk wanda zunubin sai fi ƙarfinsa to babu shakka Allah ma ya yi watsi da shi Allah ya yi fushi da a cikin rayuwarsa sau da mu kiyaye idan ana jarraba ka ana testa ka a rayuwa yau kaza gobe kaza jibi kaza wata mai zuwa kaza duk jarrabawa a rayuwarka ka ɗaga hannu ka yi wa Allah godiya sannan ka nemi juriya da rashin raki da Allah ya kafar ma da dugadiganka sannan kuma ka dinga sa gohi kana sujjada kana gode wa Allah domin ka samu abin da yake cinye ma zunubi idan Allah ya so ya kama ka da zunubinka sai ya ki jaraba ka a duniya sai ya barka komai lafiya garo duk abin da ka sa a gaba successfully yana tafiya komai ba abin da zai tsaya ma to irin wannan rayuwar a yanzu a gun mai imani akwai abin tsoro a cikinta har wani iya bugan kirji iya cewa duk abin da na sa a gaba ne sai na cimma shi ban taba sa abu a gaba na yi felin ba wannan matsala ce matsalar rayuwa ce ka dinga yarda da cewa sahabbai kai ba ma sahabbai ba annabawa ku duba jarraba da Allah ya annabi su alaihi salam dan gata ne gaba da baya babansa manzo kakansa manzo kakan babansa manzo amma sai da Allah ya jarraba shi yayi zaman bursuna aka jefa shi a rijiya aka yi kaza aka yi kaza da ƙarshe don Allah ya ɗaga darajarsa don Allah ya nuna wa duniya cewa ga matsayinsa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama ba irin ƙalubalen da bai fuskanta ba ba irin jarrabawa da bai samu kansa a ciki ba tun buɗe idansa da ya a duniya a cikin jarrabawa ya tashi domin ya tashi bai gababansa ba duk wanda ya tashi Allah ya ɗauke mahaifinsa kafin ya zo duniya to ya faɗo duniya cikin jarrabawa daga nan mai raka shi bai je ko'ina ba shekara ɗaya biyu tafi mahaifiyarsa iya ɗan shekara biyar da watanni ta tafi ta bar shi ya buga nan babu nan babu domin Allah ya nuna wa duniya cewa ƙauna ce ta sa mai haka ba rashin ƙauna ba ce ƙauna ce da so da jarrabawa ba ƙauna ba ce da manzan Allah ba irin ƙalubale da zai samu a rayuwarsa domin ya fi kowa karɓuwa a gun Allah ya fi kowa soyuwa a gun Allah amma Allah bai kyale shi ba har a gidansa an jarraba shi har da shi da matarsa sai da ya kwana arba'in da shi da na aisha wannan damuwar ta hadisul ibkin da lamunsu kai ta kai ta kawo shi da na aisha ta bar gidan manzan Allah ta kuma gidansu domin jarrabawa akan gaskiyarsa kuma ba dan bahi da gaskiya ba akan abin da ba a yi ba akan da ba abin da bahi da asali amma Allah ya bar shi wajen kwana arba'in cikin jarrabawa domin a gwada imaninsa a gani haka ya jarrabi sai na abubakar haka ya jarrabi umar haka ya jarrabi aliyu haka ya jarrabi usman ashe jarrabawa ƙauna ce daga allah jarrabawa rashin ƙauna ba ce mu fuskanci ƙalubale a rayuwa tunda allah sai da ya rantsuwa ya ce wallahi sai na jarrabi bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat da kashe ce mai wa bashiri sabiri Allah daga wannan bangarorin duk yayi rantsuwa sai ya jarabe mu sai ya jarabe masu imani amma da ƙarshe me yace ayi albishir wa masu hakuri duk wanda ya jure jarrabawa ya fuskanci Allah da ita ya meka wa Allah ita ya sallama wa Allah ita to Allah ya ce masa albishir amma albishir da alkhairi a duniya da lahira bayan Allah masu albarka mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a jarrabawa a cikin dukiya da yaya tana kankare zunubi har Allah ya karbi mutum a matsayin bawa samar lafiya gunsa mu sani ya ƴan uwa daukan kalubale da jure musifa a rayuwa shine haƙuri amma kuma iya a shauku mina saba iya da tsanani fiye da normal haƙuri shi ihtimalul aza as-sabr ne wa ziyada haƙuri ne da ƙari kuma shine bid'atu siddiqi wata haja ce wata kadara ce mai tsada amma ta mutane masu gaskiya a gun Allah kuma sha'ar ne wani identity ne na mutanen kirki ɗauke ƙalubalen rayuwa to identity ne na mutanen kirki a gun Allah wata kamaci wani aidi ne na masu imani a gun Allah haƙuri da fuskantar ƙalubalen rayuwa da juriya da rashin raki to alama ce ta mutumin kirki domin Allah ta'ala da yake faɗa mana siffar mujrimai munafukai sai ce innal insana khuliqa halu'a iza masahu sharru jazua wa iza masahu alkhairu manu'a sai ce ilal musallin ɗan adam a nan ana nufin alfajir almunafik almujrim idan wani abu ya same shi ba daɗi to sai kowa ya ji jazuwa mai yawan raki mai yawan kai ƙaran allah gun bayan allah ka yau ɗin nan wallahi haka muka tashi wallahi gida kaza wallahi kaza kaza to irin wannan ba siffar mutane kirki ba ce kai hasali allah da ya ce ku masu kuɗi idan za ku yi zakka ko za ku yi sadaka ku yi sacin a cikin al'umma ku nemo masu kame kansu lilfukara illazina uhusiru fi sabilillah an gane ko uhusiru fi sabilillah la yastati'una daraban fil ard yahsabuhumul jahilu aganiya min at-ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nas ilhafa irin waɗannan mutane masu juriya masu shanye musifa da bala'i da kalubale to Allah ya ce idan za ka yi sadaka za ka yi zakka ka bincika irinsu a cikin al'umma ka basu domin irinsu sun yadda duk abin da suka samu kansu a ciki daga Allah ne to saboda ka haƙuri da juriya alama ce ta mutane kirki yadda al'amarin yake musulmi ya samu kansu cikin jarabawa a cikin zatin Allah ma'ana hanyar addini ko hanyar neman abinci ko hanyar kare iyali ko hanyar da'awa ya yi haƙuri ya fuskanci wannan ƙalubalen sannan kada ya dinga mai da mummuna da mummuna kar a ma don a cizguna ma idan ka samu dama kai ma karama kar kai wannan manzon Allah baya wannan bayan Allah na ƙware ba sai annabi Yusuf alaihi salam da ya bayyana yan uwansa sun gane shi ne suka ce tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna laqadi'in muna rantsuwa da Allah Allah ya fifita ka a kanmu yanzu kan mun yadda mun sallama muna cikin mutane masu kuskure buɗe bakinsa zai ce la tukri ba alaikum yau hasali ma yaghfiru Allah lakum da ni da ku ba zaki a yau ku je ma Allah ya fi muku Allah ya muku gafara kage mai bai mai da mummuna da mummuna ba an jefa shi a rijiya an mai sanadiyar raba shi da mahaifansa duk kuma su ne ya samu dama kansu amma ko attempt da rabawa bai ba manzan Allah an kore shi daga garin maka Allah ya dawo da shi makan ya ba shi full power a garin maka amma shi ma bai rama abin da aka yi masa ba sai ce ma a kullakum illa kama kala aki yusuf da ikiwali ba zan ci da ku komai ba sai abin da dan uwana yusuf ya faɗa wa ƴan uwansa la tasriba alaikum al ku je gafir Allah wannan shine girma wannan shine daraja wannan shine dattijantaka ayi ma abu ka samu damar ramawa amma ka nuna kamar ba a yi ba hasali wanda yi maɗin ka bi shi da goma ta arziki wannan shine ɗabi'ar annabawa shine ɗabi'ar mutanen kirki kuma shine ɗabi'ar da ake samu matsayi tun a duniya balantana alaƙira to kar ka sake a yi ma abu na rashin daɗi don ka samu dama ka ce za ka mai da martani ka yi abin da malam bahaushe cewa wanda ya mun kankara ni na itace zan masa wannan ai zalunci ne ina ma laifin wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi ina ma laifin kace za ka rama kara da kara ko ice da ice amma amma kara ka ice ai ka zama azalimi kenan saboda ka wannan ba daidai bane mu dinga hakuri muna juriya muna yadda da cewa jarrabawa wata mataki ne na ƙarin nasara daga Allah subhanahu wataala masaniya yan uwa wala yantakim li zatihi karka dinga ɗaukan matakin ramuwa don kanka in dai kai aka taɓa an zage ka an ɓarar ma an shatile ka in dai kai ne kaiwa ne to karka ɗau matakin ramuwa don kanka mazan Allah bai taɓa yi ba an taɓa shi an taɓa iyalansa ya samu dama amma bai mai da martani ba inda ake so ka mai da martani sai gunda aka taɓa addinin Allah gunda aka shiga gonan Allah to nan karka yi haƙuri amma kanka don an taba kanka kai hakuri a nan daraja take a nan kuma ci gaba yake shaksiyarka ka yi sadakar mutuncin da aka ci ma ka yi sadakar karyar da aka yi ma ka yi sadakar kazafin da aka yi ma gabayin Allah wannan daraja ce wannan kima ce amma inda ake so karka yi hakuri wanda aka taba Allah wanda aka taba addinin Allah wanda aka taba annabi Muhammadu wanda aka taba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ba a yi dake hakuri ba mu dinga kokari ya yan uwa wajen hakurkurtar da rai akan hanyar Allah mu dinga kokarin janta cikin neman yardar Allah ko mu yadda manzon Allah ya zama abun koyi gare mu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin shi an cutar da shi an masa ba daidai ba amma yayi hakuri kuma ya jure Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wata rana manzon Allah yana ba mu labari ina kallon fiskarsa iya haka ya wani labarin wani annabi daga cikin annabawa iya cewa mutanen sun same sun dake shi har sun zubar masa da jini amma wannan annabi iya share wannan jini daga goshinsa iya yin addu'a wa mutanensa iya ce ya Allah ka gafarta mu su ba san ni kowaye ba shi ma mazan Allah ka ta maimaito akan sabai an jefe shi an fasa mai goshi an cire masa haƙori amma iya ce Allah ka gafarta wa mutane da ba san matsayi na agunka ba sura ta biyu wata rana mazan Allah an samu ganima yayi rabu sai aka samu wani balaraban ƙauye ya meke tsaye ya ce wannan rabon ba a nufaci Allah da shi ba bai yi adalci ba a gaban manzan Allah manzan Allah labari ya je masa hankalin manzan Allah ya tashi idan sai kada ya yi ja jijiyoyin wuyansu suka tashi iya jin kansa cikin damuwa kamar zai ɗau mataki kan wancan balaraban ƙauye sai ya tuna annabi musa alaihi salam sai ce Allah ka ji kan ɗan uwana annabi musa domin an cutar da shi fiye da ni wannan sai ya zama izina gare shi ya yi haƙuri domin Allah ta'ala yana cewa ya ku masu imani la takunu kallazina azaw Musa kar ku zamto kamar waɗanda suka cutar da Annabi Musa alaihi salam ashe Annabi Musa an cutar da shi mu sani ya ɗan uwa a Allah subhanahu ta'ala da kansa iya ba mu labarin manzanninsa yana hakaito mana abubuwan da suka faɗa lokacin da suke fuskantar jarrabawa da cutarwa daga mutanensu har suke cewa wa malana Allah la tawakkala ala Allah me ke gare mu ne ba za mu dogara ga Allah ba wa qad hadana subulana haqiqa Allah ya shirye da mu tafarkin shiriya wala nasbiranna ala ma azaitumuna tayaya ba za mu yi hakuri kan jarrabawa da ake mana ba wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun haqiqa Allah ta'ala shine madogara a gun masu neman dogaro gare shi bayan Allah mu sani cewa annabi Isa alaihi salam yake faɗa wa banu Isra'il cewa haqiqa an faɗa muku kafin zuwa na duk wanda ya cirya wani haƙuri da gangan shari'a ta cire wancan haƙorinsa wanda ya cire wani hanci da gangan shi ma a cire masa hancinsa amma ni na ce muku in ji annabi isa kar ku dinga ramuwa da kanku da kanku duk abin da aka maka yaji kar ku rama shiri da shiri har ma yake cewa duk wanda ya mare ka a kuncinka na dama to ka juya ka share mai na hagun ya ƙara mare ka haka annabi isa ke faɗa wa mutanensa har yake cewa wanda ya sace ma godonka ka lulluɓa mayafi zo ya janye ya gudu to in ka samu dama kunce izarin kama ka ƙara masa domin ka raga shi da aniyarsa wannan shine girma kuma shine daraja wa'ansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa ba ma kirga mutum mai imani ne duk iya ɗaura rawaninsa duk iya sa alkyabbarsa duk ɗage wandansa duk kaza nasa ba ma kirga shi cikin masu imani in ji sahabban manzon Allah izalam yasbir alal aza har in baya hakuri akan jarabawa rayuwa in dai baka da hakuri akan jarabawa to agun wa'an sun sahabbai kai ba mai imani bane bayan Allah mu sani cewa akan wannan tsari da haske da muka samu na alkitabu wa sunna misali masu magana rayayyu ga sunan akan hakuri da juriya da kalubalen rayuwa to haka ake so mutum ya rayu irin wannan ka yi ƙoƙarin kwatanta kanka irin wannan layi ka rayu a duniya sabiran mai haƙuri muhutasiban mai neman lada agun Allah muhutamilan mai yarda za ka ɗau ƙalubalen rayuwa la ya shiku kar ka yi raki kar ku zamto masu raki masu ƙorafi wala ya dafa'u al-makaru bil makaru kar ka yi ƙoƙarin mayar da mummuna da mummuna walakin ya dafa a sayi abin hasana ka dinga ƙoƙarin mayar da mai kyau abin da aka ma mummuna waya afu waya sibir waya gafir ka dinga abuwa kana haƙuri kana gafartawa wala man sabara wa gafara Allah ya ce duk wanda ya haƙuri ya yafe inna zalika min azmil umur wannan iya cikin manya-manyan al'amura abun Allah ya bayin Allah masu albarka mu duba mu gani yadda ƴan uwan Yusuf alaihi salam suka faɗa masa bayan ya yi haƙuri ya jure ƙalubalen rayuwa ya yadda da cutarwar da aka yi masa suka ce kai kai na yusuf a innaka la'anta yusuf sai ce ana yusuf ni na yusuf wanda gidanmu ɗaya mahaifinmu ɗaya ni ne wanda kuka jefa a rijiya ni ne wanda aka siyar a bawa ni ne wanda nije zaman kurkuku duk shi ne ni ne haka yake faɗa ana yusuf sai ce wa haza aki wannan kuma ɗan uwana ne amma kadiman Allahu alaina hakika Allah ya mana baiwa Allah ya mana baiwa sai ya faɗi wani kis wanda duk wanda yake so ya ci nasara sai ya rike wannan kis na farko ya ce innahu man yattaqi wa yasbir taqawa da hakuri da kyautatawa in dai ka rike wannan ina ma rantsuwa da Allah ba za ka taba tozarta a duniya da lahira ba in dai kai taqawa kai hakuri ka zamto mai kyautatawa mutane a cikin al'amarinka na rayuwa to ka gama tsallake saradin duniya innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin haka annabi yusuf ya fada mutanansa cewa duk wanda ya hakuri sannan ya ji tsoron Allah ya takawa shi Allah bai tozartar da ladan masu kyautatawa ashe wannan abubuwa guda uku da annabi yusuf ya yi talkisinsu a ƙarshen wannan aya su ne mataka ta cin nasara farko ka zama mai takawa duk inda kake ka kiyaye dokokin Allah ba ruwanka da mutum na biyu ka dinga haƙuri ka dinga yarda za a cutar da kai kuma za ka yi haƙuri ka yarda da wannan na uku duk abin da Allah ya baka ka yi ƙoƙarin taimakawa da kyautata mutane da shi inda ka ɗau wannan layin ka ci nasara a rayuwar ka ta yasa akwai wani sahabi da manzan Allah ke ba da labarinsa ɗan aljanna ne ya so yanzu ɗan aljanna zai zo sai gashi ya zo sai abdullahi bin amur bin al'as ya ce wala sai na bi shi gida na ga me yake da bi shi gida kwana ɗaya biyu ga shi ba kwana ke iya sallah ba ba kwana ke iya karatun alkur'ani ba ba kullun azumi yake ba sai ce kai bawon Allah ne fa da biyu na zo ba kwantan nan manzan Allah iya ce ɗan aljanna zai zo sau uku kuma kai ne kake zuwa dan Allah me surun me kake wa Allah ba mu sani sai ce to ni dai ina da wata ɗabi'a ban taɓa kwana da wani a zuciyata don ya ɓata maraice duk saɓanin da muka yi da kai to wallahi kafin da zo gida na rubu da shi ban taɓa kwana da wani alaina ba abu na biyu ya ce kuma hasali in zan ma fita daga gida na yi sallan asuba gari ya waye zan fita ya ce allah ka wayar gari da ni lafiya ga zan fita to allah duk wanda ya min ba daidai ba a wannan yinin kafin ya min ma na yafe masa ya ce wannan ɗabi'a ta ce sai sahabai su gane wannan tsarkin zuciyar da yafiyar da rashin rukon shi Allah ya sun kayar da manzon Allah ya masa alheri da aljanna Allah ya taimake mu Allah ya wanke mana zakatun Allah ya ba mu ikon fuskantar kalubale da jaraba kalubalen jaraba wannan rayuwa da ƙarshe akwai wani daga cikin manyan manyan malamai a wannan gari da wannan ƙasa ta Najeriya kai malami ne ma international iya ɗaya daga cikin masu da'awa a duniya kuma ɗan wannan garin ne ya yi wani abin bajinta da wajibi ne mu saka shi a addu'o'inmu na musamman irin wannan lokaci ne albarka tun azumi aka masa lisi na wa'ansu mutane musamman inda ya fi ƙarfi ma masu da'awa masu ta'alim limamai ladanai 'yan agaji sai da ya ba wa mutum sama da 500 kayan abinci da azumi bayan azumi da wata biyu zuwa uku ya ƙare sama da mutum 500 to a wannan satin ma wannan satin da muke ciki an ƙara listin sama da mutum 500 an ba su kayan abinci buhun shinkafa buhun saman bita da katan na makaroni kowane mutum da ya kaka ba shi ko malami ne ba ɗan siyasa ba ne ba kujerar siyasa yake ne ba ba sarki bane ba mai rike da wani babban mukamin gwanto bane malami ne mai da'awa kuma a wannan gari yake so da kuma muna shaidawa al'umma musashi adu Allah ya saka mai da alkhairi irin wannan aiki da yake na alkhairi Allah ya ciyar da shi abincin aljanna Allah muna roƙonka yanda ya sa al'umma farin ciki ya Allah ka sa mai farin ciki a duniya da lahira Allah yanda ya sharewa bayan ka hawaye ya Allah ka share masa hawayen damuwa a duniya da lahira kuma kalubale ga dukkan masu wadata duk malintar in kana da wadata to ka kwaikwayi irin wannan malami wai ba malinta ce kawai kana da abin taimako kake taimako ba a'a ai hasali ma ilimin ne yace ka taimaka wanda baki da shi yanzu muke maganar ihsani iya cikin keys na rayuwa da cin nasara duk abin da Allah ya hore maka kwaikwayi wannan malami wajen sanyayawa bayan Allah rai ka taimaka musu musamman wanda suke da wani riko na addini wanda suka rike wata gaba ta addini wannan tabbas taimakonsu nurun ala nur ne Allah ka taimake ga jiga mahaifansa ka ƙara mana yawancinsu a wannan gari da sauran garuruwan mu gaba daya Allah kai mana albarka Allah samu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ya samu tahi da imani mu cika da imani Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya wa garin mu albarka ka ƙara wa ƙasar mu zaman lafiya Allah ta'ala ka taimake mu akan manufofin mu na alkhairi da abin da yake ranmu in ba na alkhairi bane ya Allah ka fidda shi ya Allah ya Allah ka maye gurbin sa na alkhairi Allah din mai taimakon addini Allah ka taimake shi din mai mana zagon kasa Allah ta'ala ka yi maganin sa Allah ka ƙara wa damanan mu albarka Allah ka ƙara wannan kaka da ta doso mu albarka da alkhairi ya Allah duk abin da aka noma Allah ka sanya masa albarka Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu yi lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu rashin lafiya a asibiti Allah ka warkar da su masu yi a gidaje ba dama zuwa asibiti Allah ka ba su lafiya masu yawo da ita a jikunan su Allah ka ba su lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukum rahmah